أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما yadda muka saba yau goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyu ga watan hudu 2023 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura jiya mun zo ƙarshen suratul hud alaihi salatu wasalam ga irin wa'azozi da ta karantar da kisosi na annabawa yau kuma za mu shiga sabuwar sura ita ce suratu yusuf alaihi salatu wasalam wanda yake a makka aka saukar da ita kuma ayoyinta ɗari ɗaya da goma sha ɗaya bismillahi rahmanir rahim alif lamara tilka ayatul kitabi al-mubin allah maɗaukakin sarki yake cewa alif lamura wannan sura tana daga cikin surori da suka buɗe da waɗannan huruf da ake kiransu alhuruful muqatta'a harufa wanda suke yankaku wanda yawancin an zo karanta su zaka ji malamai sun ce allah kaɗai ya san abin da yake nufi da fara waɗannan surori da waɗannan harufa da ake kiransu huruful muqatta'a alif da lam da ra kowane harfi yana da sunansa yana da kuma yadda ake kiransa kuma yana daga cikin mu'ujizozi na alkur'ani farawa da irin waɗannan harufa da ake kiransu huruful muqatta'a wanda da su ne aka gina huruful hija'i wanda kuma da wannan huruful hija'i din ne aka gina wato kenan kalmomi na alkur'ani daga bakararsa hannasinsa yadda ake karanta wannan alif lam ra bara a ce musu suna da wata suna suna da kuma abin da ake kiran su wannan sunan sa alifun wannan lamun wannan ra haka suke kuma yadda ake faɗan su kuma shine alif lam ra wato ma'ana yadda ake karanta su kenan sabanin yadda wata ke da ainihin sunan su yake a tsaye yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa karatun alkur'ani wajibi ne mutum ya je albiya masa ya ji saboda hakan na aka karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam a biya masa ya ji yadda ake karantawa ba wai kawai ya koye shi da ka da abin nan ba misali yanzu ayoyin surorin da suka fara da alif lamim in an zo dole za a ce alif lamim haka ke kuda amma in kuwa za ka yi haka in kaje ka garanta alam na shara halaka sadar sai zama sai ka ce alif lamim na shara ko to ba kuma haka ake fada ba saboda haka ba za ka ce alif lamim na shara halaka sadar ko sai da can in kaje ka ce alam na shara duk da alif da lam da mim ne amma kuma yadda ake karanta su alam wannan kuma da kira su alif lamim wani mu'jiza ce ta alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya san abin da su kuma ba dole bane sai mutum ya gano wato kenan mu'jiza aqidar musulmi nagari shine wato kenan yadda da hukuncin da Allah madaukakin sarki yayi wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan fitar da hukunci ya fitar da hikimansa a bayyana mutane su gane sai su aiwatar da shi wani lokaci kuma hikimar takan ɓoya sai shi Allah madaukakin sarki ya sani san haka itikadin mutum musulmi da alkur'ani ya kamata ya sha bamban da itikadin wanda wato kenan shi sai ya gane hikima dauki misali yanzu ba mutum aka ce masa Allah ba da kuma ya haranta shan giya shan giya haramun ne ko yawa sai wani ya ce shi ba zai daina shan giya ba sai likita ya zo shi sai ya kawo wani abu da ake gwada idan mutum ya sha giya aka nuna masa kamar yadda ake duba kayan cikin mutum da na yi mace za a ciki a duba kayan cikin a cikin kaza ne sai aka nuna masa inda in ka kwararo giya za ta biyo ta cikin kaza ta cikin kaza ta cikin kaza ga abubuwan da take maka sai ya gano cewa la ba zan sake shan giya ba yanzu ai ya gano wata illa ce wadda ta sashi ba zai sake shan giya ba daban yake da wanda Allah ya ce kar a sake kar a sha giya ya daina shan giya kawai saboda Allah madaukakin sarki ya hana to wannan irin akida haka ya kamata ya zama musulmi tsakaninsa da umarni na Allah maɗaukacin sarki sawa'un ya gane hikimar sawa'un bai gane ba haka ya kamata ya zama ya sallama wani misali idan muka ji aikin hajji akwai dutse da ake kiransa hajar al-aswad sai kaga mutane suna zuwa suna shafansa suna sumbatansa za ka je ka sumbata in ba za ka iya sumbata ba sai ka shafa ka sumbaci hannunka in ba za ka iya ba sai ka mika hannunka ka ce Allahu akbar saboda cinkoson jama'a ba komai bane dutse ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace mu haka to haka ka mutane da sai idan ka tafi bayan ka dawo daga arafa in ka je inda ake jifan jama'a dutse ne a gurin shi ma amma sai a dauka ana jifansa ana kabbara Allahu akbar ana jifan dutse wannan dutse ne wancan dutse ne ne bambancin su hatta wannan da muke sumbatan sayyidina umar yake cewa ashhadu annaka lahajar ko la tadurru wala tanfa wala la ara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqabbiluka ma qabbaltuka na shaida kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa inda ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka ba ba zan sumbace ka ba amma gashi ana sumbatan dutse anan kuma ana jifan dutse anan nan ana kabbara a wajen jifan ma da sauransu to amma musulunci ya ce a nan a yi haka ya ce kuma a nan a yi haka kawai da kai abin da za ka yi shi ne za ka yi haka don haka alkur'ani ya zo da wasu harufa da ake kiransu hurufun muhabba ya ce kuma haka za a karanta su sauran mun gane hikima kaga can ba mu gane hikima sun bantan wannan ba mun da yi kawai saboda musulunci aka ce ba mu gane hikiman jifan wancan ba mun da jifa kawai saboda haka musulunci ya faɗa la'alla akwai abubuwa ɗaya wanda musulunci ya shar'anta kamar karanta wa'annan alif lam ba alif lam mim sad da sauransu haka za a yi su kuma haka Allah madaukakin take yi ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jibril alaihi salatu wasallam don haka ba kullun ne sai mun gano abinda yake shine hikimar da ta sa Allah ya samu abu kaza ba amma abinda muke zama wajibi mu gano shine cewa menene Allah ya ce ayi kuma ya zamu irin yadda Allah madaukakin sarki yake so da haka wani daga cikin harufan da Allah madaukakin sarki ya san hikimar da suke tare da su tilka wancananka isharatul lil ba'id ko kuma na mace da mu namiji sa ce zalika ko yawa tilka ayatul kitabi wancananka sune ayoyin littafi al-mubin wanda yake wato kenan mai bayani kenan wannan harufa na muqatta'a da aka hada ayoyi da su aka rubuta to su ne ake girbe wato kenan ayoyin Allah madaukakin sarki ne wato kenan ko kuma ayoyi ne wanda suka sauka a cikin littafin Allah madaukakin sarki wato kenan shine alqur'ani shi kuma littafin shine littafin da yake al-mubin wanda yake mai bayani ma'ana an karanta maka kisosi da yawa an karanta maka abubuwa da yawa to shine alkur'anin da Allah madaukakin sarki ya saukar maka kuma wato kenan bayanin sa wato kenan dalla dalla ne amma da kalamu Allah farahul muqatta'a faqad taqaddama kamar yadda malam yace tilka ayatul kitabi ayatun ayati fi ay hadha ayatul kitabi ko hazihi wa'annan ayoyi ne littafin alqur'ani al-mubin shine wato kenan alqur'ani wanda yake bayyana ne alwadihu wanda yake a fili yake ballo-ballo aljali wanda yake madaukaki mai girma alladhi yafsahu anil ashiya wanda shi alqur'ani yana bayanin abubuwa dalla dalla dalla dalla almubhima musamman abubuwan da suke da rikici to alqur'ani zai bayanin su su fili ya zama wato kina babu rikicin wa yufassiruha yana fassara ta ya ya bayyana haku mai yana bayanin ta duk abubuwan da ya shigar ma mutum wato kenan rikici alkur'ani yana bayanin sa dalla dalla dalla dalla zamanin muhammad abdu da daga cikin manyan manyan malaman misra wata rana ya je england sai ya haɗu karo da wani mutum wanda ake kiransu mustashirikun dinnan orientalist ya ce ok kai malami na ko daga kasar misar to shi kenan sai kawo abin kwano guda misali na alkama sai ce masa wannan masa guda nawa za a yi a jikin wannan sai ce a tuba ya za ka tambaye ni wannan sai ce ai kai musulmi ne a cikin alkur'ani ko allah ya ce ma faratuna fil kitabi min shai kuma ya ce lita ayatul kitabi al-mubin littafin ku yana bayani akan komai da komai da aka yi bayani kwano nawa za a samu a nan gurin sai kirawo mai yin masa sai ce mutu dubi wannan a wani min shi a kiyasi wasa nawa za a yi sai ce masa kaza sai ce masa masa kaza za a yi ita ba ka ce littafin ku yana bayanin komai da komai ba kuma ma farat na fil kitabi min shai sai ce eh haka ne a yadda ma farat na fil kitabi min shai ne shi a yace yace mana fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun da haka wannan yana daga cikin ala zikiri na tambaye shi kuma na samu bayani kuma na haka bayani kuma qur'ani ne ya mana bayani don haka komai zai din baka gane bayanin sa ba ko Allah ya ce fasalu ala zikiri wannan kuma layin sa ne wanda shi ya kwarewa akan wannan shi ahalin zikiri ne akan wannan kuma yanzu an gwada da kaga daidai abin da zai fita kenan to inna anzalnahu
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله بارك فيك إنا أنزلناه حقيقة wato kenan mu ne muka saukar da shi Qur'anan ya zama wato kenan abun karantawa Arabiyan kuma balarabi mu yasa muka haka la'allakum ta'qilun wato kenan ko za ku hankalta ai wa zalika la'anna lugatul arab afsahul lugat abinda ya sa aka saukar da alkur'ani a cikin wato kenan yaren larabci saboda yaren larabci ya fi kowane daga cikin yare wato kenan majal na bayani da wato kenan fasaha wa abiyanha ya fi kowa wato kenan fitar da abu bayaninsa dalla-dalla wa ausau ya fi kuma yalwar kalimomi kalma ɗaya za ka da mana goma kuma ko ina an kasa ta za ta fitar da maka ma'ana kalma daya za ka taba da ma'ana goma ko kuma abu goma ga ana kira shi da kalmomi daban-daban wadda ke nugu da goma ko sama da haka wa aktarha ta ajiyata lil ma'ani yaran latinci ya fi kowane yare a cikin yarurrukan duniyan nan wato ba da ma'anar da ta dace kowace kalma akwai gun da in ka jefa ta furf za ta fada kuma za ta ba da ma'ana wadda take mafi kyau wadda take tafi dacewa to larabci yana daga cikin wannan Allah ce ta kuma bin nufusi ta baka ma'ana wadda za ta dace da yadda da yake so fali haza saboda haka nan ne an zala ashrafin kutubi Allah madaukakin sarki ya saukar da mafi daukakan littattafai bi ashrafin lugati ta hanyar yare wadda ke mafi wato kenan daukaka ala ashrafin rusuli a mafi daukakan manzanni mafi daukakan littattafai aka sauka shi a cikin mafi daukakan yare a kuma kan zuwa ga mafi daukakan manzanni wato kenan bi safarati ashrafil mala'ika kuma ta hanyar wato kenan wanda yafi kowa daukaka a cikin mala'iku wa kana zalika fi ashrafi baqa'il ardi kuma hakan din ya faru a guri wanda yafi kowanne daukaka a cikin duniya kowanne inda daukaka haka ne yauwa mun bayyanci wannan littafin da fi kowane ɗaukaka a duniya aka saukar da shi a kan yaren da fi kowane yare ɗaukaka a duniya aka saukar a manzan da ya fi kowane ɗaukaka a cikin manzanni a duniya aka saukar da shi kuma a gurin da ya fi ko'ina ɗaukaka a duniya wanda kuma ya turo aka bashi ya kawo ƙur'anin a cikin mala'iku shine wanda ya fi kowane mala'ika ɗaukaka a cikin mala'iku wato kenan a duniya kuma zuwa ga wata al'ummar al'ummar da ta fi kowace ɗaukaka har yanzu haka ne da haka allah madaukakin sarki wato kenan ya girmama ku a ce duk wannan daukakar saboda mu aka yi kaga kenan lamma da allahu da'ina li da'awatihi bi akramir rusuli kunna akramul umam duk wannan karimcin aka tara aka tara aka tara sai aka ce a mu za a kawo to kaga wannan ya ba mu daraja mu ma wato kenan wa tudi'a indaluhu an fara saukar da shi fi ashrafi shuhuri ashrafi shuhur kuma fara saukar da alkur'ani aka fara saukar da shi a cikin watan da ya fi kowanne wato kenan daukaka na shekara gaba daya shine watan ramadana ko fakamula min kulli wujuhin dan haka akwai kamala ta kowace fiska wato kenan akan wannan lamarin dan haka Allah madaukakin sarki ya tsara kayansa wasu malamai suke cewa a'a ita wannan sura ta Yusuf alaihi salatu wassalam wato asalin ta kissa ce wadda Allah madaukakin sarki ya bada kissan annabawa a cikin alkur'ani a gurare daban-daban don ya karfafa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kissa daya a wurare daban-daban da ibara daban-daban da kalmomi daban-daban duka kowace kissa da za a saukar akwai wani abin da ake so a karfafa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi akan wannan da aka shi sa a yanko wannan gid a yanko wannan gid a yanko wannan gid amma ita wannan sura ta yusuf alaihi salatu wasallam ba a saukar da ita kwace a cikin sura ɗaya tal daga farkon ta har ƙarshen ta kuma daga nan ba za ka sake samun kissar annabi yusuf ba cikin alkur'ani gaba daya don haka shi yasa yake cewa kenan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mu ne muka saukar da ita wannan kissa ta yusuf qur'anan ta zama abin karantawa a cikin yaren larabci don haka kenan wannan na koma zuwa ga kisar annabi yusuf alaihi salatu wasallam wannan kuma ya faru a lokacin da yahudawa suka ce suka samu mushrikan maka suka ce ku je ku tambaye shi ire ba ku kisar annabi yusuf mana yana ta bada kisar annabi musa yana ta bada kisar to ya bada kisar annabi wato kenan yusuf saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da kisar annabi yusuf alaihi salatu wasallam a cikin sura guda ɗaya a dunkule kuma ya saukar da abin da su yahudawa da nasara ba su da masaniya a kansa kuma aka rasa wanda zai itirabi ya ce abu kaza da aka faɗa a cikin surar nan ba haka yake ba ga yadda abin yake an saukar musu akan ilimin da suke da shi kuma aka kara musu bayani akan ilimin da ba su da shi na kissar annabi yusuf alaihi salatu wasallam kuma aka yi aka gama kissar zaya an zaya a cikin wannan surar saboda haka wato kenan Allah madaukakin sarki ya saukar da ita sai ya zama kissar ta yanzu in kana son ka samu tushe na kissa annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ka koma Qur'ani shi kuma Qur'ani balaraban Qur'ani ne shine mun sanya kissa annabi Yusuf ta zama Qur'anin abin karantawa arabiyyan kuma wato kenan da yaren larabci duk da cewa Yusuf alaihi salatu wasallam ba balarabe bane amma yanzu ba ka samu source na kissar sa wadda take tacacce ta gaskiya ba wato kenan in ba a cikin larabci da kuma littattafan larabci ba wale haza saboda haka ne ma Allah maɗaukakin sarki ke cewa na hannu da kusu nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin Allah madaukakin sarki ce na hannu mu in ji Allah madaukakin sarki na kusu alaika ahsana kasasi mu ne muke baka kissa irin kissosi wanda suke wato kenan mafi kyau bima ahana ilaika hadha alquran a dalilin wahayin da muka maka na wannan alqurani ai ba sababi a iha ina ilaika a dalilin wahayin da muka maka na wannan alqurani shi sa muke baka kissa wadda take mafi kyan wato kenan kissa wa kad warada fi sabab nuzul hadhihi al-aya ibnu jarir ya ya gagaro da maganganu cikin dalilin saukan wannan ayan daga abdullahi dan abbas yake cewa kalu ya rasulullahi law qasasta alaina yahudawa suka ce suka ce ya nabi sallallahu alaihi wasallam da ka bana kissa mana sai Allah ya ce na hannu kusu alaika ahsan kasasi wani za mu baka ku kissa wadda take mafi kissa kissa mafi kyau a wannan riwaya suka ce law haddathana ko ko da ka ba mu hadisi wato kenan ka gaya mana hadisi ko sai Allah madaukakin sarki ya ce mi mu ne za mu Allahu nazala ahzan hadisi Allah madaukakin sarki ko shine yake saukar da mafi kyan wato kenan hadisi saboda haka anan abin tambaya anan shine ita wannan kissa ta Yusuf alaihi salatu wassalam Allah ce na hannu kusa alika hasan da kasasi mu ne muka baka kissa wato kenan mafi kyau mafi kyan kissa sauran kissosin fa da aka saukar babu kissa a cikin alkur'ani face kissa ce wadda take mai kyau mai kyau amma duk da haka ita wannan kissa ta yusuf tunda allah maɗaukakin sarki yake cewa mun saukar maka da asal a ƙasar su tana da maziya ta musamman wato gidan ƙari mai yiwa akan wato gidan sauran kissosin shi sa allah maɗaukakin sarki ya ce na hannun kusto alaika dole muka baka kissa kissa mafi kyau in a ce kissa ba ana nufin labari ba yan mu yadda muke fahimta labari amma asalin karmar kissa din tana nufin wato kenan bibiya bibiya domin idan mutum yana baka labarin abu ai yana bibiyo maka labarin daga mataki mataki zuwa mataki daga mataki wannan zuwa mataki har ya kai ka zuwa ga karshe shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya ce mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam ta sa shi a cikin abin akwati ta jefa shi a cikin ruwa wa kalan li'uktihi kusihi ta ce kanwasa yayarsa maryam ta ce ki bibiye shi ma'ana na jefa shi a cikin ruwa ki bi kogin a ki bi akwatin ɗaya bayan ɗaya kafa da steps har ki ga inda zai je shi in ma ya nitse ne ki zo ki bani labari ya nitse in ya sauka a wani guri wani ya ɗauke shi ki zo ki bani labari saboda in an ce qassa bi ma'ana al-mutaba'a aw at-tatabu bibiya saboda in za mu baka kissa za mu baka kissa da za ta bibi sahun labari ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ya zuwa wato kenan ƙarshe imam al-qurtubi ya faɗi kaɗan daga cikin dalilan da yasa aka kira wa'annan da cira wato kenan ahsan al-qasasi me yasa Allah madaukakin sarki ya kira ta da suna wato kenan ahsan al-qasasi akwai da dalilai da dama na farko yake cewa li'annahu laysat qissatun fil qur'ani tatadammanu min al-ibri wal hikami ma tatadammanu hadhihi al-qissa duk al-qur'ani gaba daya da ya ka samu wata kisa wadda ta kunshi abubuwa da yawa na abubuwan la'akari na abubuwa na la'akari da kuma hikima shigen irin yadda ita wannan kisa wato kenan ta kusa wato kenan ta kunshi abubuwan da sauran kisosi wato kenan ba su kunshe shi ba wa bayanuhu da kuma bayaninsa don haka Allah madaukakin sarki kenan na hannu da kusu alaika wato kenan ahsan abin ahsan kansa shi yasa daga karshen suran sai Allah yake cewa la kad kana fi qisasihim ibratun li ulil albabi a wannan kissa akwai abin la'akari da shi amma ga masu hankali don haka yana daga cikin dalilan da yasa aka kira ta da cewa ahsan al-qasasi wasu malaman suka ce a'a sammaha ahsan al-qasasi li husni mujawazati yusuf an ikwatihi an kira shi da cewa wato kenan asan da kasar saboda annabi yusuf ya ma'amalanci yan uwansa a hankali a hankali da duk irin abubuwan da suka yi masa na rashin kirki na rashin kara da zai sauransu har ya zuwa karshe ya kai su kuma aka zo aka dira gurin da da shi da su da aka samu abin da ake kira soft landing ya kau da kai da ya karshe ya yi haƙuri wato kenan da duk cutar da suka da suka yi sannan da karshe yayi musu akwa ce ma ya yafe ma gaba daya la tasriba alaikum al don haka kissa ce wanda take ta kawo matsaloli da yawa wanda shi ya fuskanta a dalilin yan uwansa amma da karshe sai ce ya yafe don haka kaga kissa ce wanda take mai kyau a cikin wannan bayan sun jefa shi a rijiya sun tsaye da shi sun masa menene da dai sauransu wani kaulin ya ce an kira ta da suna a hasan al-qasas li anna fiha ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس وال... والأنعام والطير wasiyar mulki ko a cikinta ta kunshi abubuwa da yawa irin wanda ba za ka wanda ba za su kirgo ba cikin ta yi maganar annabawa akwai maganar salihai a ciki akwai maganar mala'iku akwai maganar shaidanu akwai maganar aljanu akwai maganar mutane akwai maganar dabbobi akwai maganar tsuntsaye akwai tarihi a ciki na sarakuna akwai kuma tarihi na dauloli a cikinta akwai tarihin 'yan kasuwa wal ulama da malamai wal juhal da jahilai wal rijal da maza wal nisa'i da mata wa hiya lihinna da duk wani dabara da hila da mata suke yi wa makarihinna da makircin mata duk ta kunsa wa fi hazikirin tauhid kuma har yanzu akwai ambatan tauhidi a cikin wannan sura wal ifati wato kenan da kuma kamewa wasiyar da sauran tarihi a cikinta wata abirin ru'ya da ilimin da ya shafi wato kenan fassarar mafarki tana na a cikin wannan kisa wa siyasa har ma da siyasa yadda ake tafiyar da mulki du ya tafi a cikinta akwai a cikinta wal mu'ashara da yadda za a yi zamantakewa tsakanin mutane wata dibirin ma'ashi da yadda za a tsara rayuwar mutane al'umma economic life na mutane yadda ya kamata wata kenan a yi establishing dinsa wajimal fawaid ta kunshi kuma wasu fa'idodi ga malaman balaga da malaman larabawa da malaman larabci allati tusluhu lid-din wa dunya ta kunshi abubuwa da daman gaske wanda za a amfani da su a addinance da kuma abin da za a amfani da shi wato kenan a lahirance duk wayannan abubuwa a cikin kissan nan ta koya shi yasa Allah Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana hadisin yuftara ba wai mujarradin hadisi bane jiya muna magana muka ce in Allah madaukakin sarki ya kawo kissa a alqur'ani abubuwan la'akarin cikin ta ya kamata a ce allura ba wai mujarradin labarin wato kenan a ciki ba to ta kunshi duk wayannan abubuwa din wato kenan ga mutumin da zai tsaya ya yi la'akari da shi wani gaula yake cewa an ce mata a sanar kasasi li'an na fiha zikirar habib wal mahabubi a cikinta akwai labarin soyayya akwai masoyi da kuma wanda ake so din wasu hima da tarihinsu akwai magana wato kenan soyayya a cikinta sosai kuma wani gwale ce an ce a hasan a hasan kautu akwai dai dalilai da yawa wata suka nuna cewa ita wannan sura Allah maɗaukakin sarki da ya ce na hannu na kusa alaika a hasan kasasi za mu baka kisa wadda take mafi kyau wadda a cikinta akwai darasi ga kowa da kowa a rayuwar duniyarsa da rayuwar addininsa da hikima da kome da kome wato kiran wannan sura wato kiran ta cancanci wannan na hannu na kusa alaika a hasan kasasi kuma wannan mun yi haka ne a dalilin abin da muka saukar maka wato kenan na wannan alkur'ani wa in kunta min qablihi ko da yake kai muhammadu da kafin saukan alkur'ani qablihi anan da me zai iya koma zuwa ga alkur'ani ko kuma zai iya koma zuwa ga ita kissa din kafin saukar wannan kissa din anta lamina lagafilina kana daga cikin wanda ba su san wannan kissa din ba na labin algafili ne ko kana daga cikin wanda ba su da masaniya akan wannan abin din in an ce wato kenan gafala in an ce gafala rashin wato kenan rashin rashin wato kenan ankara akan abu ko kamar kamar bahaushe ce na sha'afa kaga sha'afa ba ta nuna jahilci ba ta kuma nuna rashin sani ko kasa ba an jahalin ne ba ba kuma wata ta nuna ganganci yau ka sani kuma ka san yadda ake yi kuma ma kana da niyyar yi da zai sauransu amma wani abu sai zo ya shammace ka to wato baka cike kana daga cikin wanda wato kenan ba su san wannan kisar akan wannan lokacin ba wayan kunta fi wayan kunta min wayan kunta min qablihi la min al-ghafilina kana daga cikin wanda suka sha'afu dangane da wato kenan wannan don mu ce id qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin Allah madaukakin sarki ce iz qala yusuf a lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wasallam yake cewa li abihi ga babansa ya abati ya kai babana inni ra'aitu ahada ashara kawkabar na ga wato kenan tauraro guda goma sha daya wa shamsa na ga rana wal qamara na ga wata duka wayannan ra'aitu huli sajidi na gan su wato kenan su fadi suna mana wato kenan su gida anan Allah madaukakin sarki ya ambata yake cewa wato kenan ya kula ta'ala uzkur li qaumika ya muhammad ka karanta ma mutananka ya kai muhammad wannan kissa wato kenan mai ban mamaki ta annabi yusuf ya tsala libi lokacin da yake ce ma babansa na ga babansa an shi ne annabi yakub alayhi salatu wasallam ko shi kuma dan gidan annabi isa ka shi kuma dan gidan annabi ibrahim na ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna lokacin da wannan ko ya ambata ma mutanensa lokacin da aka yi wannan lamari ya faru da annabi yusuf yusuf yake magana eh an ce yusuf wasu alibai suka ce yusuf kalma ce balarabiya ko suka ce a kalma ce wadda take ainihin ajami don haka shi yasa ba ta karban tanwini ba za ka ce fi yusufin ba ba za ta karba ba saboda kalma ce wadda take abin wasu suka ce a kalma ce balarabiya asalinta daga ya asif ne asaf yana nufin bakin ciki asif kuma yana nufin wato gidan bawa wanda aka ribance shi sai suka ce wayannan abubuwa guda biyu duka sun hada annabi yusuf bakin ciki hada shi na rayuwa saboda hali da halin da ya shiga daya bayan daya na damuwa sannan kuma an ma ribace shi an zama da shi bawa an je ma an sai da shi an karbi kudinsa to amma allah madaukakin sarki ya sa wannan ya zama masa alkhairi to shi yusuf din yake faɗa ma babansa ce ya ga wato kenan ahada ashara kaukaban wannan kalma ahada ashara malaman larabci suka dauke ta a matsayin kalma ɗaya ne don haka suke tafiya da zaka ce ahada ashara wa akwatu hako ahada ashara ko isra menene salasata ashara arba'ata ashara menene hakan da za su tafi a matsayin kalma ɗaya ake daukar su don haka kuma ake gina su akan haka ake tafi da shi saboda sauki a larabci me ya gani kaukaban ya ga tauraro wato kenan guda goma sha ɗaya ya ga wato kenan rana ya ga wata suna masa sujjada ru'uya a nan malamai suka ce a larabci tsakanin ru'uya ta gani ido da ru'uya ta mafarki don ru'uyar da ya fi gani a nan abin da ya gani a mafarki ne kalmomi ne guda biyu wanda duka kusan ma'anansu da illa iyaka kowanne da matsayinsa ru'uya na mafarki mafarki kuma abu ne wanda yake wata rayuwa ce ta musamman wanda Allah madaukakin sarki ya tsara ta ga 'ya'yan adam wanda kuma bata da wato kenan kaidi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa bayan ni babu sauran abin da ake kira mubashirat illa ru'ya salihah yaraha almu'min aw tura lahu babu wani sauran wahayi sai dai wato kenan mubashirat da mumini zai gani a mafarki ko kuma a gane masa hanya ce wadda take allah maɗaukakin sarki yana wato kenan bayani ma mutane na wasu abubuwa da za su iya faruwa musamman idan mafarkin wato kenan na mutum da wanda ke salihi abin da ya faru za a iya saninsa abin da ya faru daga baya ko kuma abin da zai faru a gaba Allah madaukakin sarki ya abin ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza qarabat sa'a la takadu ru'yal mu'min takzib in tashin alkiyama ta yi kusa mafarkin mu'mini bai cika yin ƙarya ba saboda in dai ru'ya ne gwargwadon kusancin mutum da Allah madaukakin sarki gwargwadon gaskiyan wato kenan mafarkin sa don haka ake cewa masu yawaita alwala suna da hazzi mai karfin gaske a wajen gaskiyar wato kenan rubuya akwai annabi sallallahu alaihi wasallam su kashi kashi akwai hulmu yace alhulmu min ash-shaytan akwai kuma ru'ya ru'ya salihah ce min Allah akwai kuma da ake kira sa adgasa ahlam wato kenan cikurkudaddan wato kenan mafarki shi wannan ba za ka iya ga basararsa ga abin da ba saboda abin wanda za ka gan shi rikicece amma in dai ru'ya ne zai fito a zahirin abubuwan da suke faruwa ba za ka ga a cikin ru'ya ka ga misali mutum yana tafiya ta kaba a sai dai a cikin adiga su ala saboda haka muminai su suke yin irin wannan Allah madaukakin zaki yana abin nan idan ka lura ka daura rayuwarka ka gani malaman mafarki suka ce da zaran ka kwanta bacci in dai bacci ya ɗauke ka ko na minti ɗaya ne mafarki zai iya shiga da zaran ka kwanta mafarki kuma bacci kuma ka dinga yi mafarki kira har ka tashi kuma za ka ga abubuwa da yawa ka ganka a gurare daban ka ganka a cikin yanayi daban halaye daban duk wannan a ce ba su da ma'ana ai ba zai yiwu ba don haka Allah madaukakin sarki ya ba da dama a wasu mutane wanda suke da ilimi na musamman don fassara wannan shi kuma matsala ce wadda take ba ta da kawa'id saboda ai ilhama ce bai da ka'idi yanzu kamar fiqihu ne zaka ce farallan sallah guda kaza ne ko kuma a gaba kaza akwai qawaidul usuliyya usulul fiqh an ce ka'ida kaza ta ce kaza dole a gina abun akan ka'ida shi mafarki ba a gina shi wato kenan akan ka'ida abinda Allah madaukakin sarki ya nuna wa mutum shikenan kuma yana nuna abin da ya faru a baya za a iya warware shi yana iya nuna abin da zai faru a gaba ko kuma abin da ke faru a zaki misali wani mutum wata mace ta zo ta ce wa ibn sirin a karmar kallafa na yi mafarki na ga na kama reshen bishiya ina lilo sai an na subuce sai na fada cikin kwatanni ya fasara mai sai ce Allah sarki ai zina kika yi zinar kika yi ta yi shiru sai ta tashi ta tafa wanda eh ibn sirin ibn sirina ka zai babban malami ne a wannan al'umma yana gaba a cikin fasara mafarkin ka dauke sahabbai da tabi'ai ko malamin hadisi ne haka ta karɓar Allah ya gaba da irin wannan fasara ya ce a a yi reshe da ta kama ai saurayi ne ta kama saurayi ne kuma da allah ya sa ta tafi akan reshen aure ne zai faru a tsakanin amma da ta sabuta ta faɗo kuma a cikin kwacanni ya yi lalata da ita haka bincike kuma aka tabbatar da cewa eh haka ɗin ne haka ɗin ne saboda haka kaga ya ba da fassarar abin da ya faru yanzu ita bata san yanzu a riga an san fassarar ba da ta saka da ba ta kawo wannan abin ba kuma kaga abin da ta yi a wani guri daban yanzu ga shi ya riga ya bayyana abu ya bayyana fito wato ke da fili sannan abin da zai faru a gaba yanzu kamar misali kisa da zamu karanta a gaba wanda ya ce ya ga ya ga nera aitu a a wannan sarkin da ya وقال الملك إني رأيت سبع بقرات أي كاغا أبن ذي فارو أغباني yusuf alaihi salatu wasallam ce musu ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi saboda a samu saukin abin nan to saboda haka duka wayannan abubuwa Allah madaukakin sarki bai bar su haka kawai ba rayuwarka kashi nawa kake bacci wannan rayuwar da kake ganin abubuwa suna faruwa din nan tana da ma'ana duka da wanda ka rike da wanda baka rike ba duka wato kenan suna dauke da ma'ana kuma suna dauke da wani sako da haka a nan kenan kamar yadda hadisi ne ke cewa ru'yal mu'min la ta kadu takzibi za ka rubuta sa'a ko to wasu suna cewa to yanzu ai wani lokaci wanda ba musulmi ba ma yana yin mafarki kuma ya zama ya abin nan to shi kuma ya za a yi da shi sai malamai suka ce a in dai mutum ba musulmi ba ne ba lallai ne mafarkinsa ya zama juzu'un na annabci ba sau da hadisun da yake cewa mafarkin mumini ru'uya saliha juz'un min arba'in ajza'in min ajza'in nubuwa wani bangare ne cikin ɗaya bisa arba'in na annabci kina a cikin annabci ana gutsurawa mumini ɗan kaɗan sai a sa wasa cikin mafarkinsa sai rika ilhama ta rika zuwa masa sau da ai wahayi kamar ilhama ne duk da cewa hadisan da suka yi magana wasu ce kashi 60 wani ce kashi 70 wani ce 40 da kaza da sauransu to don da haka malaman tafsirus na hadis suka ce wato abin da ke nufi ana shine wani hadisan da suka zo magana cewa mafarkin momini ru'uya saliha ɗaya bisa arba'in ne na annabci wani hadisan ce ɗaya bisa arba'in da shida wani hadisan ce ɗaya bisa sittin wani hadisan ce ɗaya bisa saba'in to ya kawo maganganu da yawa hadisan sun yi kaca-kaca kowane yana faɗin nasa ba tsaya akan wannan ba sai suka ce ai su mutanen imaninsu daban-daban ne wanda yake lowest shine wanda yake mafarkinsa zai zama ɗaya bisa saba'in na annabci wanda kuma ke highest shine zai zama ɗaya bisa arba'in sana gwargwadon kusancin ka gwargwadon da karfin wato kenan mubashara da za a baka annabi yusuf alaihi salatu suka ce kuma ya mafarkin yara aka ce yaron makon yayi mafarki ma yana iya mafarki ga wannan yusuf alaihi salatu wassalam yayi mafarki yana dan shekara goma sha don haka yaro zai iya mafarki amma mafarkin kamar yadda babba zai iya adiga su a halam zai iya kuma gulmu shi kuma gulmu daga shaidan ne haka kuma yaro karami zai iya yin mafarki mai kyau mubashara zai iya kuma yin hulmu ko a riga su aslam wani lokaci a riga su aslam ya kan faru cikin abubuwan da kake kallon sayo da kullum abin da ya dame ka mutane da kuke ma'amala da suka yi ta ganin su a cikin mafarki kuna yi fara shi yasa ba a gaggawar hukunci idan yaro ka je na kama sunan wani a mafarki ka ji amaye ne suka kama shi wallahi ba haka bane abubuwan da yake faruwa a cikin yau da kullum aka je na kuka yana ihu fada suke da wani yaro a mafarki yawa amma mu a cikin al'umma yanzu aka ji an ce mayu ne suka kama ita ga wanda da kama wannan kama wannan sai a rikici sai ga an fara suspecting wallahi wani ya fita a cikin harkata dana kullum mafarkin sa yake a to dan waye baya mafarki kowa ma yana yin mafarki yawa yace na ga wayannan ra'aitu a hada ashara kaukaban wa shamsa al qamara ra'aitu hum li sajidi na gan su gaba ɗaya sun fadi suna suna wato kenan gaida ni anan abu ɗaya da ya kamata mu la'aka da shi idan har rana da wata yusuf zai gan su suna masa sujjada kenan Allah madaukakin sarki ya sayyara su ya gansu kuma a cikin sifansu taurarin kuma ya gansu a cikin sifansu sun zo kuma sun yi sujjada haka ne kenan kowane awalim da muke da su duniyoyin da muke da su da halittun da muke da su akwai yadda suke abin da ake kira tafahum a tsakaninsu ya aka yi rana ta zo wata ta zo ya zo taurari suka zo su suka haɗu suka je suka gaida annabi yusuf ai sun yi shawara ne a junansu ku zo mu je mu gaishe shi idan kwara haka ne kenan suna fahimta akwai yaran da suke amfani da shi a wajen junansu haka ne kuma gaba yawa allah madaukakin sarki ya sanya dan adam ya fahimci dan adam ma wani lokaci sai ka ga wato kenan in yare ya sha bambam ba za ka fahimce shi ba har sai ka koyi yaran ko kuma a yi maka ishara amma duk da haka to za mu fahimci yaran dutse ko mu fahimci yaran bishiya ko kuma na tsuntsaye amma in Allah madaukakin sarki dama sai ya sayyara Yusuf alaihi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya Dauda alaihi salatu wassalam baban Sulaiman da shi da duwatsu suna yin tasbihi ko wasakarna ma ad-dawda jibala yusabbihuna wa tayr kaga ga ga duwatsu ga tsuntsaye Allah ya sakkare ma annabi Dawuda alayhi salatu wasalam suna yin tasbihi in yace subhanallahi wa bihamdihi su ma su subhanallahi wa bihamdihi in yace subhanallahi wa bihamdihi in yace subhanallahi in yace subhanallahi alazim su ma su subhanallahi alazim kenan Dawuda alayhi salatu wasalam yana fahimtar yaran duwatsu kamar yadda ke fahimtar na tsuntsaye ɗansa sulaimanu ya fahimci yaran tururuwa ko yawwa tururuwa ta ce matauran tururuwa ya ayyatan menen ayyata hannun urkulu masakina ku ya ku tururuwa ku shiga cikin gidajen ku ga sulaiman can yana zuwa la ya dimanda ku sulaimanu wajunudu za su zo su taka ku ba sani suke yi ba kun taba kan doki ko kuma zo su tattaka ku ku shige maza da wuri kuma sai Allah ya sa sai ya ji fatan basama ba hikar kenan yanzu Allah madaukakin sarki in ya ga dama zai iya fahimtar da dan adam yaran tururuwa ko na tsuntsu ko na dutse wannan ishara na cewa komai da ka gani yana da nasa yaran Allah madaukakin sarki yake cewa menene kowar ya wa in min shay'in ko illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana tasbihi ta haka komai yana da magana komai yana da yaransa komai yana da abin da tsansa amma ku ne wato kenan ba ku je kuma wannan aya ta tabbatar mana da haka da tunda wata ta ce rana ya ce wa wata ki zo mu je mu gaida Yusuf ta ce mu je wallahi taurari suka ce bari mu mu raka ku suka zo su suka gaida Yusuf alaihi salatu wassalam wa to mu je wallahi haka zalika قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله مدوكاكين ذلك قال sai yake cewa wa yake fada shi yaqubu alaihi salatu wasalam baban annabi yusuf ya bunai ya kai dana ya kai dana in mai gadawa zai ce ya ibni haka ne yawa amma wannan da ce ya bunai ya kai dan karamin dana wato malaman larabci suka ce hanin ne bege ne da soyayya da tausayawa ya kai dan karamin dana sauraka za ka ga ibaratul qur'aniyya yawanci idan uba zai ibara ga ɗansa in dai da ɗan zai yi directly sai yakan kira shi da suna wanda yake wato kenan mai tausasawa da nuna kauna da soyayya ya bunai la takasu ru'ya ga ya bunai irkab ma'ana wala takuna kaga yawa Allah ya maka albarka wala da annabi hudu annabi nuhu zai magana da ɗansa zai ce ya bunai irkab ma'ana ya kai ɗana wato akwai soyayya a jiki amma da zai ba wa Allah maɗaukaki zaki labarin ɗan nasa sai ce inna bani min ahali ya Allah ɗana bai ce bunayya ba mun fahimci wannan tauda ba da ɗan yake magana ba to nan Allah maɗaukakin sarki ya ce yaƙubu sai ce ya kai ɗana wato akwai nuni na soyayya da ƙauna wato kenan a jiki la ta gasusuru iyaka ala ikwatika kada ka ba da kistar wato ke da wannan mafarkin naka a yankonka kada ka yadda ka ba su wannan yana nuna can me yaqub alayhi salatu wassalam malami masani ne malami ne masani akan ilmin ilmin mafarki tunda daga jin abin ya san me yake faruwa ko ya iya abin da ake kira ta'awil na mafarki ya san ya ce ga implication din don haka kara ka faɗa ma 'yan uwanka ladar ya ka ikwatika fa yake dole ka kaidan in ba haka ba za su maka makida za su maka makida to anan abin da ya kamata bilaka da ce shi annabi yakubu ƴaƴansa ai musulmai ne alal akalli kenan wasu na cewa annabawa ne wasu na cewa ba annabawa ba ne amma me yasa aka ce su annabawa ne sace ƴaƴan annabawa ne to wannan ba lalle ne ya zama dalili ba saboda ai ba lalle ne dan annabi ya zama annabi ba ko yanzu muka karanta dan gidan annabi nuhu bai zama annabi ba har ma yaje dilmiya ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam duka babu annabi a cikin su da dai sauransu to amma za su iya zama annabawa kuma tunda ai zuriyar annabawa ne abubuwan da suka yi ayyula aka ne da abubuwan da suka yi na makirci ma annabi yusuf alaihi salatu wasalam sau su ai ba annabawa ba ne in kuma za ka la'akari da gidansu sai ta annabawa ne to amma annaba mai suka haka idan mun dauke su annabawa kenan yanzu muna kokarin korewa isma ga annabawa tunda abun da suka yi ya wuce wato gidan zalla ya wuce kuskure da tuntube a'a har sun shiga kaba'ir haka ne to annaba za su iya yin kaba'ir ko sun ka duba su cewa ba zai yi ba to in ba zai ba su ya za a yi to yadda ake bada sublandin akan wannan kisan sai a ce annabawa ne amma wannan waƙiya ta faru kafin annabcin ya zo musu daga baya Allah ba da kuke take ba su don haka ma shi sa ibarar Qur'ani ta ce faykidu laka kaida ba su ce bai ce faykidu alaika kaidan ba mun gane wannan da ya ce faikidu ka kaidan ko faikidu na alaika kaidan to zai zama kaidin da za su yi zai zama to the disadvantage a shi yusuf amma ya kidu laka za su yi kaidin amma kaidin amfaninsa zai zama wal qur'anu hujjatun laka au alaika qur'ani hujja ne a gare ka ma'ana amfani ne zai zama ka bai kidu laka za su yi kaidi amma kaidin karshensa zai komo alkhairi a gare ka da haka da suka tsara din gashi da ya zo da tsarin abin nan da haka shara ibara alkur'ani bata fitar da shi akan wato kenan yanda kaidin zai zama sharri a yusuf alaihi salatu wasallam fa yakidu laka kaidan za su yi makida a gare ka wanda za ta zama kenan ta amfani ka karshe amma duk da haka ayo ya koda magani ba dadi ko yawo ko da zai zama alkarin ne sai zai sha azaba ai zai kauce ko yawo me yasa muke kin shan magani duk da yana da daci saboda ai akwai wahala ne ko da ko da ko da magani ba ya ba dadi inna shaydana lalle shaydan aduwwu mubin wallahi abokin gaba ne a fili bayyananne lil insani ga dan adam kuma wani adawa sa ba a bayyana take ba ya faɗa ma Allah ɓalo-ɓalo ya ce me أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أكرتني إلى يوم القيامة لآتكن ذريته lalle wanda yake faɗa Allah ba dai ka fifita wannan Adam a kaina ba ka walakanta ni a dalilinsa ba Allah idan ka bani izini ba zan mutu ba daga nan hatta shi kiyama Allah dudure su sai na lalata su sai na lalata su a fili ya faɗa kuma yace la atiyana min bayna aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ta gaban su zan zo musu ta bayan su zan zo musu ta hagunan su zan zo ta daman su zan zo amma Allah a cikin rahama sai ce ban baka izini ka zo ta sama ba ai wahayi ta sama yake saukowa ka zo ta gaba ka zo ta baya kaza amma ba za ka zo ta sama ko kuma ta kasa ba ba zai yiwu ba Allah barkatu sarki sai ba da abu don haka shedan abokin gaba ne ga dan adam gabarsa kuma a fili take domin duk wanda ya sha giya ya san giya ya sha ya shan giya ya sha ko wani mawaki yana yana waka ya ce kowa bata ya sani kuma kowa gyara ya sani ko menene wani abu kamar haka yawa in ka bata ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu ko saboda haka duk wa'annan abubuwa din wanda abubuwa ne wanda suke wato kenan a fili to da haka shi yasa yake cewa la takusuru ya ka ala ikwata fa yakidu laka kaina to mu je wa kazalika
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله ملوك كذلك فلا مقبرا an kaule yakuba yana bada labari dangane da magana annabi yakuba alaihi salatu wassalam da wadahi madansa yusufa yake cewa innahu kama iktaraka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zabe ka shi ubangijinka kenan wa araka hadhihi alkawakib kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna maka wayannan taurari ma ash-shamsu wal qamar da rana da wata sajidatu laka suna masu sujada a gare ka kamar yadda Allah ya maka wannan ko ya tabi ka rabu ka to ubangijinka zai zabe ka zai zabe ka kenan wannan gaisuwa da rana da wata da suka maka daukaka ce Allah madaukakin sarki zai zabe ka ayyak taraka wa yasfika linibwatihi zai zabe ka ya kuma tsame ka a cikin mutane saboda annabci da zai baka don haka kenan wannan daraja ne yanzu yakubu yana fassara ma ɗansa ɗan kankani fassara mafarkinsa allah madaukakin sarki zai zaɓe ka kamar yadda ya zaɓi iyayenka ko wa ya alimaka min ta'wil al-ahadith kuma zai sanar da kai ilimin fassara mafarki don haka ilimin fassara mafarki a sha abu ne wanda ke mai muhimmanci jama'a ba su damu da ilimin fassara mafarki ba amma a rayuwanka zaka ga almost kana bacci na abin da bai gaza awa takwas ba ba kowa ne yake bacci kasa da abin to rayuwar da take faruwa a nan ya kamata ka san me yake faruwa domin sanin tsawon lokaci yakan taimaka maka ga annabawa sun iya fassara mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce in an yi sallah yakan ce waye yayi mafarki a cikin kun bashi labari sai ce in kace nayi mafarki kaza ce maka fassara mafarki ka kaza kaza kaza kaza kaza ne sayyidina abubakar yana fassara mafarki yarsa na na fatima a ranar aisha radiyallahu anha ta yi mafarki ta ce baba na yi mafarki ce mai kika gani a mafarki ta ce na ga wata guda uku sun fado daki na ya ce kin ga abin da na ce miki ki shuru da bakin ki karki kara maganan nan karki kara ta ce na yi shuru duk kenan bayan wani lokaci sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ransa ya koma gare shi malamai sabai suka zo suka yi shawara ya za a na za a bine shi na za a bine shi wasu suka ce a kai shi kudu so suka ce shi a kai shi bakiya wasu suka ce a mai da shi makka sai ga hadisi ya tabbata cewa inda annabi ya mutu nan ake binne shi kuma dakin wa ya mutu dakin na na aisha sau da aka sai aka tuna rami a dakin aka binne shi bayan an gama komai da komai zai ce ke zo ga ɗaya daga cikin watannin naki saura nawa saura biyu ana na ana na sai na bakar bayan shekara biyu shi ma sai ya rasu sai suka yi tufaki aka ajiye shi kusa da bakin sa mana sai aka binne shi a gurin yanzu sai wani ya zace mata ga ga watan ki na biyu saura na uku ko tana Allah Allah ka sani ne ga ubana ga mijina akwai haramci mijinta ne wannan wannan ubanta ne Allah Allah ka sani ne aka ce wuf sayyidina Umar ya rasu an sare shi ya yi kusan mutuwa ce aje a gaya wa aisha ina neman alfarma abin da ni kusa da abokani na ta shiru ta ce wallahi na tana da gudun na saboda kai na ne ta ma kadara ba a ta nuna ba don haka hakan aka yi sai aka binne shi kaga sai na abakar ya iya fasarar mafarki sai na umar ya iya da yawa daga cikin sahabbai sun iya gashi mun ce ibnu sirin ɗaya daga cikin manya-manyan shahararren malaman hadisi ya iya wato kenan fasarar mafarki ta aka yake ce masa ya tabi karbuka ko ubangijinka wato kenan zai zaɓe ka don ya koya maka wato kenan wayo alimaka bin tawilin hadisi ya kada da ta kai ilimin fassarar hadisai mujahid da wani wani mujahid cikin malaman tafsiri na cikin tabi'ai suka ce wato kenan abinda ake nufi da ta'awilin hadisi shine ta'abirin ru'ya fassarar mafarki fassara mai mai kace kamar kace tafsirin ru'ya fassara mafarki kenan ko amma suna amfani da kalmar ta'awil so da in an ce ta'awil in an ce awwala daga mu'awwal shay shine makomar abu in an ce an yi ta'awilin sa ma'ana an faɗi makomarsa mafarkin da kai ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi ga inda zai dire shine ma'anar ta'awil saboda ko fassarar alqur'ani na ce ta'awilul qur'an ko biya'u ta'awil ɗaya daga cikin tafsirin alba biya'u ta'awil ai ta'awil shine wato kenan za a faɗi maganganu da maganganu za ta tsakanin ta'awil da tafsir kalimatani mutaradifatani tafsir yana nufin ta'awil kamar da ta'awil yake nufin wato kenan tafsir za a ce ga yadda abin yake ga abin da wato kenan zai koma wa yutimmu na'amatahu alayka kuma Allah madaukakin sarki zai cika ni'imansa a gare ka bi irsalika ta hanyar aiko ka ka zama manzanni kenan bayan ka zama da kai annabi ai wannan ba karamin ni'ima bane to za a cika wannan ni'iman da kuma zama da kai manzo kaga wato kenan wani karin daraja ne ko yawwa wal ihai ilaika kuma Allah madaukakin sarki zai sa ana yin wahayi zuwa gare ka wali hada shine yake cewa kama atamma ala abuwaika min qablu kamar yadda Allah ya cika ni'imansa a iyayenka wato kenan wanda suka zo kafin kai su ne annabi ibrahima shi ne badadin allah maɗaukakin sarki da annabi isihaka shi kuma wato kenan ɗan gidan annabi ibrahim ɗin kenan ko wa huwa zabihu shi ne ma wato wanda aka ce za a yanka din nan fi kaule a cikin wani daga cikin ɗaya daga cikin fassarorin malamai wai laisa bin rajihi amma dai wani ba shi ne magana wadda take tafi rinjaye ba don haka allah dama ya yi ni'ima annabi ibrahim ya zama da shi annabi ya zama da shi manzo ya mai da shi kalili shi ma ɗansa annabi isaka an mai da shi annabi an mai da shi wato kenan manzo kai ma za a mai da kai annabi sannan bayan nan za a mai da kai wato kenan manzo shine ake abin da ake nufi anan wallahu ta'ala ala inna rabbaka lalle ta ubangijinka alimun masani ne wato kenan ga dukkan al'amuran hakimu kuma wanda yake gani ai huwa a'lamu shine mafi sani haisu ya ja'alu risalatahu shine yafi sanin inda ya kamata a ce ya ajiye wato kenan risalar sa sakon sa kenan ko yawa kamar yadda yazo a cikin wata aya Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalatahu Allah shi yafi sanin inda ya kamata ya ajiye manzanci to yanzu ya zabi ali ibn yaquba ya saka musu wato kenan wannan to mu ji mana lokacin to alhamdulillah an ce lokaci ya za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abinda muka kuskure Allah gafarta mana ya ganar da mu kuskure ya ba mu ikon gyara na'am insha Allah tun an ce annabi shi da wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi ya yi masa wahayi da wasu nau'i na ibadu da zai rika yi amma shi a kan kansa wala Allah yana buɗa zai iya zama da iyalansa amma ba a yadda ya je ya faɗa a wani ko ya gayyato wani a cikin abin nan ba amma manzo za a yi masa wahayi da ibada da wasu abubuwa kuma ya je ya faɗa a mutane da haka shi manzo sai ya je ya faɗa ma mutane ya gayyato su ku zo ku yi amma shi annabi shi shi kadai ne daga shi yana Allah sai iyalansa haka nan za su ta yi abin da shi ne bambancin yawwa zai haka kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba za ka iya zama annabi amma ka zama manzo ba amma in za a zama da kai manzo sai an zama da kai annabi sai a kara maka daraja sai ka zama wata kenan manzo shine dan sako na yau kamar first class a ne da kuma second class ko yawa ya shi Allah. Wa alaikum salam